karatu mai mahimmanci matuƙa kwarai da gaske wallahi abubuwan da ya gaya mana abubuwa ne masu mahimmanci sosan gaske wanda ya fi a baka wannan karatu da aka baka a yau da ce ga wani tarin dukiya da aka baka wanda bai gane ba zai ce shi dai da za a ba shi dukiyar nan zai fi so ko haka ne ko ya ga hannayen wanda zai zaɓi karatun da aka yi a yau hannaye nawa zan gani a ce ga miliyan ashirin zaɓa miliyan ashirin da karatun da aka yi a yau a to ashe ba ku gane karatun da malaye ba karatun da ya fi ba amma dai a haɗa ma da miliyan ashirin ɗin ok to na gane wa yadda kake nufi wato karatun da ya fi ya yadda amma shi dai da dai za a ɗan haɗa mai da miliyan ashirin ɗin to Allah ya kaɗo mana miliyan ashirin ɗin eh masu albarka amma Allah ya ƙara mu rayuwa albarka dakta muna godiya wallahi abin kaicu muna tattaunawa da dakta yanzu rayuwa sai ta zama cewa inda za a sha dariya a fantama a kyakyace kawai ake harkoki da ce wanda aka gayyata dan a kyakyace ne kun ji na ce malam ba celebrity bane aiko an tsagwaron ilimi ba mu kuma daidai da gurgudu kuma ya nishadantar da mu da wurin nan ba masaka tsinke da za mu kira alinu wal iyazu billah wallahi ba wuri a masallacin nan ce alinu wai alinu eh to ka gani ka gani to amma yanzu an kira wanda zai ga mana Allah ya ce annabi ya ce ko kuma da za a kira wani din ya yana sa rigar malamai ne amma ba malami bane sai dai kawai shi dai ga irin abubuwan da yake zaka ga wurin nan ba masu kasance to amma muna fata ku da kuke nan Allah ya sa ku amfana mu amfana Allah ya sa wannan ya zama hujja gare mu ba akan mu ba ranar kiyama kuma an gaya mana wannan wuri fa wuri ne wanda yake a nan za ka samu mutanen da za ka yi rayuwa da su har rayuwarka ta kare a nan wurin za ka iya haɗuwa da irin waɗannan mutanen a nan wurin za ka iya samun mata ka abu in Allah ya ƙaddara haka ke ma a nan wurin za ka iya samun wanda za ku yi rayuwa ta ƙarshe har lahira a nan wurin irin tunanin da mutum zai rinka yi har rayuwar shi ta ƙare ya zanto shi tunanin shi kawai na 'yan duniya ne to a nan wurin daga cikin irin yadda za a canza ma tunani kenan saboda kai rayuwar da ka tasa a nan ko kuma irin mutanen da ka haɗe da su shine mutanen da duniya kawai suka tasa a gaba ɗalibai da malamai duk ba akwai su to irin tunanin da suka susa ma shi za ka rinka yi sannan a nan wurin za ka dasa ɗan ba na sana'ar da za ka yi a rayuwarka aiki koyarwa da makamancin haka duk a wannan wurin ne kai kai bugu da ƙari ma ku saurara an kira nan wurin university ne yadda wasu malamai suka ce saboda duk wani nau'in mutum ta tattara mace namiji babba ƙarami fari baki talaka mai kuɗi ɗayan ku ƙara mu dogo gajere eh to duk dai da zan ba ku dama ko mai kuɗi talaka tantiri eh da mutumin kirki duka duk abin da kake ji daidai gurguto in ka zo da shi za a samu wani wanda ya fi ka shi yasa aka kira ta university an tattaro jama'a su zo su yi rayuwa mabambanciyar rayuwa amma da manufa kuma wadda ta so ta yi kama da abu guda ɗaya saboda haka ku yi hankali ku yi takatsantsan wannan wuri ne mai haɗari ga wanda bai kula da wurin ya yi abin da ya dace ba wuri ne mai daraja mai mahimmanci ga wanda ya tsaya ya nasu ya ji irin karatun da dakta social prof ya gaya mana yanzu yanzu da ya gaya mana alhamdulillah malam nuruddin dex officer na tetfon da ya fita yanzu ya yi jawabi cewa a nan ya yi nce a nan ya yi bf ga shi kuma yanzu shi ma'aikaci ne a nan wurin matsayin da allah ya bashi a nan wurin babban matsayi ne in ba ku san me ake ce ma ted fund officer ba yanzu ya fita au a kan kuɗi kuɗi kawai ka zani kaɗai to ya kowa wani abin da ba kuɗi ba a ted fund office amma shi ne a gaba gaba aka fi gani to karatu ya tsaya ya yi a gefe na na hagu na ƙin yi larabci ne saboda kun ga associate prof a nan ga kuma dakta da ɗaiwaɗaiwa daga misra eh aka yaga rigar daktar a can aka bude takardar a misra aka budo ta ga ta nan domin larabcin ma ina dan jin shi kadan ka yasa ni ce kai larabci ba zan yi shi ba ne dai eh amma kuma in nayi kuma ai a natse za a kare mu za a bani support ta nan gefen social pro ta nan kuma ga dakta da dimi-dimi ba duka fatan alkhairi shi ma a nan yayin si a nan yayin amma ga shi ma saura kiris ana tafi ana tafi za a zama farfesa me yasa an tsaya an yi menene karatu alhamdulillah kowa ce alhamdulillah da Allah ya ba mu mala ya gaya mana kuma abubuwan da muke ji wallahi wallahi ina tausaya man matasa ɗalibai ‘yan uwana waɗanda suke ƙasa da ni a yanzu da su ba su gane wasu abubuwa ba mu ɗannan a yanzu muna da na sanin wasu abubuwa kai ina ma ina ma ya laita ni da za a ce yanzu a ce a dawo da ni shekara sha biyar ko ashirin wallahi da ana yi da zan su ana yi haihata haihata yadda ibu zujaju idan fa'a fa ya'udu shaykhun fi shababil furhaji ala laita shababa ya'udu yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mushib ai in dai furfura ta zo shikenan dai kai hakuri amma ba irin tawa fa ni tawa kaman ta yauwa ba ta tsufan ba ce kila ta yau da kullum ce ba duka da ɗaya ne dai koma wace ce saboda haka nacca ya faɗi abubuwa masu muhimmanci a gaskiya ne abu uku zan yi magana in yi tsokaci a kai na farko daga cikin abin da ya faɗa mana a cikin waɗancan abubuwan masu muhimmanci shine alaƙar da kake yi da mutane a wannan wurin zai yi tasiri a rayuwarka kai waye kai kyawawan ɗabi'u abokanku musamman mata musamman mata kun ga a yanzu nan mata sun yi namban maza kusan su hudu ko su uku a barin ce su uku mata namban su yawan su ya ninka na maza kusan su uku a nan wurin to gaskiya rayuwar ku ƴan uwana mata tana haɗari wallahi sai kun yi taka tsantsan da gaske da wa kike rayuwa akwai abin da suke ce ma wai kantafarka kun san me kantafarka in kin zo sabuwar ɗaliba to da wasu ma'aikata da wasu yara ko wasu 'yan gari to ba ra'ayi yadda za a canza mata tunani a sa mata irin tunanin da ake so kantafarka ta gane cewa ayya ashe ta yi kuskure ashe ba haka ya kamata ta yi ba sai a ja ta a jiki sai a sa ta a hanyar banza ki kula da waye abokin ki ko waye kawai waye abokinka ko waye kawarka abokinka akwai wadda an sani wato labarun wasu labarun ba muna faɗi ba ne don kawai a faɗi sai dai don mutum ya tsaya ya yi tunani ya nasu mutane nawa ne mata in the name of tutorial aka lalata mata budurcinta tutorial ta yadda da a tutorial ya ce musu kuma yana taimaka musu amma ashe mugu ne mai yaudari saboda sakin jiki ya yadda wata rana kawai shikenan a fita a bar a raka nori kaza shikenan labarin waye ya baki horomin kawai dan kuna tutorial da wani shikenan ki dauke shi kamar kaninki kamar wanki raka nori kaza aba wanci labarin kenan an lalata mata budulcinta an lalata mata mutuncinta akai kejin ɗinta for almost 2 weeks a gida wasu bayanan muna faɗi ne sannan kuma wani ma misali shi ne inda na of tutorial shi ma an saki jiki raka na asibiti zan gaida wani mara lafiya shi kenan an gama wannan mutum kuma sannan ni abubuwa da yawa wani bi sai dai kawai kai abin da za ka iya yi a nan wuraren da sauransu akwai sun da za ka zo ka tadda mace da namiji kai faɗa kai wai ko ba ku da karatu ne ba a samin ne ko ba test ne ko ba wani abu ka raba ce kai kama gaban kama na dawo na sake gani na dawo karo na uku na sake gani sai na haƙura kawai da ce waɗannan sai dai ya musu fatan alheri da addu'a da addu'a saboda yadda abin ya kai alaƙa mummuna musamman alaƙa tsakanin maza da mata ku gaskiya ku kula ku kiyaye kamar yadda malam ya ce ke baki san ana kallon ki ba wata rana za a ce wance a ai wance an santa kina can kina sign out an ɗauka ga yanar social media ta yi recording so ku tsaya ku natsu ku kiyaye kwarai da gaske munanan abubuwa da ke faruwa wallahi tallahi ba kyau to kamar yadda malam ya ce nan wuri ne to wani a nan wurin in ya shigo ba lalatacce ba ne ya zama lalatacce kenan wani ko wata bai taɓa zina ba bata taɓa zina ba amma in ya shigo ko in ta shigo a nan zai koyi zina a nan za ta koyi zina ya zama masanaci kenan illa ma sha sai sai lokacin da kuma zai daina ko ta zama masanaciya kenan sai lokacin da kuma abin ya zo ta daina sai an yi taka tsantsan a wannan wurin rashin kunya ya kai matuƙa ƙwarai da gaske kuma mafi muni shine ƴaƴan musulmai na zo wucewa na wuce wasu ɗalibai yan ECE2 kamar last two years ne ko na abu sai namijin yake ce ma mace cewa kalli kazanki kirjinta ya faɗi kai tsaye kalli abu kaza da abu kaza ba kunyan Allah ba kunyan mutane sai kunne na yaji zan je lacca ne ban so in yi lacca sai na dawo ce kai me kace sai ya ƙi maimaita sai ce kai ko ka ji tsoron Allah Allah shirye ka wai sai ce mu wai ai wai ai ƴan uwar shi ce ce ƙarya kake mara kunya in ƴan uwar shi ce sai aka ce haka suke a gida kenan ko haka daga gani cewa ƙarya ne to ire-iren waɗannan abubuwa ƴan uwa masu albarka gaskiya ku tsaya mu dage saboda haka behavior tana da faɗi matuƙa ƙwarai da gaske to sai kuma abin da ke da alaƙa da lokaci yanzu wasu kunnan suna NCA2 wasu suna 3 wasu kuma suna 100 level tunda NCE programs ana tafiya ana tafiya ana sallama shi ko to muna da ɗalibai mabambanta to yanzu wasu sun shigo jiya jiya aka ce kuna first semester 100 level yanzu wata semester ake second semester 100 level wasu na NCE2 kafin ka ce wani abu an gama second semester 100 level kuma bye bye 200 level 300 level sai mene 400 level to wani yana nan yana nan a zuciyar shi ko a zuciyarta ita ba bata yadda cewa admission din nan da aka bata shine karatun da Allah ya zaban mata ba tana nan tana wasa shi ma yana nan yana wasa yana shirme me tunanin shi zai yi jam in ya jam sai ya mene change of course dama shi medicine yake so to kai hakuri mana kai ta fafa ta karatu inda rabon kai medicine din sai kai muna da su da yawa waɗanda daga baya ne suka bar nan wurin suka tafi dan uwa masu albarka kada kai da na sanin kasancewar ka a zariya baka tsaya kai karatu ba ina ga ya ma ƴan uwa dalibai muddin aka ce daga zariya kace to an sa ma rigar ilimi da ka je wani wurin service camping MCAN shi ce nan amir ne kai ko imam ne kai ko wani abu ne kama da haka saboda haka saboda lokaci za mu takaita a nan ga 'yan uwanan suna da abin tsokaci ɗaya biyu in akwai tambaya sai a ba dakta ya amsa tambayoyi domin mu tashi kafin lokacin sallah kuma wasu suna da lakca Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwa albarka Dr. Khalil an ce mana wani abu kafin a yi tambaya eh to suna ga wani yana da recording to suna okay
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبارك السلام عليكم a gurguje ba za mu ci gaba mai tabin da aka a baya ba malaminmu kuma shugabanmu prof wato ya yi bayanan da ya ɗauke mu hankali sosai kuma kamar yadda ya faɗa sai nima ina counting back kamar years back cewa ina ma da a ce nima sake dawo mun to ba zan maimaita abin da ya a baya ba zan yi wani abin da ba shi ba ne sai da kuke ji ake tafaɗan dama ta dawo dama ta dawo nan ba mutum ɗaya ba ba biyu ba uku ba to kai ma wata rana sai ka dinka cewa ina ma ta dawo in maimaita abin da ko ba zan maimaita abin da na yi a baya ba to kafin wannan ta zo yi amfani da wannan lokacin da ka samu ba aka tunatar da kai ka fahimci cewa lallai in kai sakaci ba za ta wuce jiya shekaran jiya da jiya ina rusau ina monitor exams of numbers same abin da na samu kuma ke magana the same abin da wani principal ya gama abu same department in pro 1997 ya gama shi ya ce to 97 ne kuma na ganin na ss class kuma ma gama secondary wasu mu zo makarar jami'a yana rikici yana maimaita min cewa malam wallahi da ma dai a ce in koma yadda nake a baya da na koma zare na zauna na karatu wallahi abin kamar fim yanzu malam na faɗa ni kuma jiya jiya wannan bawan Allah yake faɗa malam Abdullahi kuma akwai ɗan zamfara nan za ka sa ko ta kwaje ɗan gusau akwai ta bukata da ake ce mata rabi'a to shi ne principal ɗin makarantar yana faɗan wannan magana yana kuma irin nuna damuwa domin ya kamata in tafi ce a kira waya da Allah an ce daga zare wannan mutumin idan Allah ya jira da Allah ya su gaisa su su an tattauna da ya zo magana kenan mun yi wajen awa biyu zuwa uku to me nake son ce shi ne kai ma yanzu ka samu kanka a wannan gari mai albarka yadda ka zannan haka muka zo kamar yadda malam ya faɗa kamar yadda Dr. Ismail ya faɗa haka muka zo kamar jiya amma ga shi yau alhamdulillah wai sai muka zama mu ne ma za a iya ba mu dama mu ci wani abu a gaban jama'a to kai ma in ka ɗauki abin da sanyi ka ɗauka a hankali ka bi a hankali ka ɗauki abin da mahimmanci kai abin da ya kamata kai ne wata kai ma za a ce maka farfisuwa ne ko damutarwa ne ko disfafisawa ne ko wane ne wane zo kai ma ka ce wani abu amma fa sai ka yi amfani da wannan damar da yanzu in ka ƙi kuwa to za ka dai Allah ka samu ga alkhairi a da ɗauke da zan iya faɗa shi ne gaskiya akwai abubuwa guda biyu da muke rashin amfani da su kamar a rasulun ke cewa na imatan maghbunun ne kafirun minan nas ko yace as-sihhatu wal farah wallahi kun ga biyun nan idan kai wasa da su sai kai da nasu musamman kuma al-farah tun da ma masu turanci suna cewa su ma opportunity comes with what once dama tana zuwa ne amma su ɗaya yanzu magana da nake yanzu nan dama ce na samu aka ce yi magana ba za ta maimaici kuma irin wannan lokacin ba sai da wani lokaci za ka in na iya faɗan abin na faɗa to na yi yuzin opportunity na samu na faɗa in ban faɗa ba ta wuce ban da damun faɗa ko da na tare ka hanya na muka bayar da kafal azum ai da ka faɗa a masallaci to da ka samu daman ka faɗa baka faɗa mu yanzu kana faɗa ba kan titi to abin da kisan ce shine dama guda biyu muke misi dama ta farko ita ce daman zaman ka da MSS wannan damar da da yawan kuke wasa da shi maza da matan da an ce MSS sai gwamnati na ɗaukar ‘yan kawai musulmi, imana kawai ai musulmai ne ko ina ma zan iya musulunci, wallahi, rock in da MSS take play in your life, either social or even economical, in particular kuma shine education. Wallahi, inda ka san yadda take ce bakon al'umma, wadanta seta musu rayuwarsu ta da su yi mu'amala da mutane da malamai da makamantarsu da kuma seta musu idan su wayar da kawunansu wajen neman arziki da yana seta musu wato hanya wajen su koyi ilimin ilimin ta musu amfani ba za ka nisanci emesis ni ban taɓa mafi kwas na emesis a nan ba amma babu wani activity na emesis da ban yi shi a nan ba mafi nan na ga biyu ko uku sun yi amira nan ko muna tare da su kullum muna tare kai har a wata an bani a mss based on the points ta ce wadda kai point kaza zuwa kaza za a ba su na kai i was given an award me yasa saboda mu mun dauki mss ita ce uwa da uban mu anan uwa da uban mu anan kuma kuma da malam ya fara duk inda ka tafi musamman daga fc zaria ko daga abu zaria za ka ga ku ne leaders ko da muka tafi osho muka ji service 27 sam amir din da ya muna anan maliban yusuf shem shi ya zauna a mem a ocean state bin nima daga ms daga daga daga edu zara nima kusa ka tsira zama da awa chairman that we are together me ne kisan ce shine ms jama'a tana da damar da za ta mata sosai dan Allah ku dauki wannan matakin dan gyaran alaka ku tsakanin ku da ms wannan maganar juice kaka dauke shi a matsayin wani abu wani babban abu wanda ce ai da ka tafa shi maka juice we pay dues wallahi babu shekarar da ban biya dues a MSS ba kuma har yanzu wata kirauta zai yi photocopy don zo ba amina an daga muku haka dukkan ba ko ɗaya musu ya ban yadda shi ba lokacin da masallaci ke can kafin mu dawo nan sai muna biyan ɗari uku da hamsin den na maka maganar shekara ashirin da wani abu da ya wuce 23 24 years ago lokacin muna tsera 200 ko 200 lau bayan siyon kotu ba amma min biya jins kuma alhamdulillah ba ba mu asara ba kuma muna fatan da izinin Allah ta yi amfani da ka karke da lokaci zan dan takaita akan exams gaskiya the way we are seeing our students especially the muslim students amin gaskiya kuna da aiki gaskiya dakta ya aiki wallahi ofis an jawo hankali a ɗan uwanmu ina iya ɗan baku satan ansa being an exam officer then I have access to some results even now wannan satan ansa ne an gani when it comes to education GST ko GSE ne NCE ko uh, entrepreneurship ko faculty courses come and see our people DE Double entry. Entry to where? To success? No. But to other sides, which is bad. Where are we me muke yi? Me matsalar mu? Sai ka ga Yohana Peter wane ne wane ne A B A B A B da ka bo zan haya Abdullahi sai ga shi ko da D ko da na kai wajen awa hudu ko biyar ibn jiya na ganin last abin da mutum bakin ne bacci abin it was empty why ba jama'a amma dole mu gaya mu kanmu gaskiya me ya kawo wannan ba ma karatu ba ma wata inci gaskiya ba ma karatu so ke Isma'il na nan malam na nan ya sani cewa hudu na yi duk class da za ga ɗalibai ne suke yawo suna karatu mu ko da yamma ta yi sai dai zan mutum social media can ana can ana can ana can waya what are you me ya kawo ka da makarantar bindiga haka gaskiya a ƙarfi Allah ta ce muku albarka Allah kuma ya sakan kawo da suke organizing wannan abin da alkhairi Allah ka sa wannan ya wani wato matashiya ce na matashi yi aiki Allah kuma ya sa a ƙarfi insha Allah mu ga sakan semester din nan ya zama bigger than wanda muke gani a yanzu especially to side of Muslims muna fatan Allah ya sarki ya sa mu tashi lafiya Allah kuma ya taimake mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kun gani, ya shiro bai zo da zai cewa wani abu ba, ina kyala lakta shi ma wata lakta ce ko? Kun ga ba a yi da empty head a ce kan ba wani abu, dole akwai wani abu. So kun ga da abin da ya ne, examal practice of course, abin da ɓacin rai da damuwa da yawa. Yanzu takaicin da za ka iya samu yanzu, sai ka shiga gari inda labor market za a ɗauki malamai, malam ma darakta ne makaranta barin kara muku mato eh kila wata ranka fada hannun shi zaka je ka koyar a makarantar shi don aka ce ana an yi albert ana neman malamai zaka gansu su 100 ko 80 sun zo malamai biyu uku ake nema billahi alazim sai kanku yayi ciwo a wannan lokacin sai kun sha paracetamol ya kare da duk wani abin da ake nema na neman lallashi ka samu sauki babu wanda da kuke so sai dai a ce ai manage to ai manage da kaza saboda menene ba karatun a gaba ba shi ake yi ba satan ansa satan ansa ko kuma wani shagalin daban ba karatu ake so wallahi sai mun gyara wannan mun tsaya tsokaci akan haka gaskiya da damuwa malam dazu ya tambaye ni wanda yasa aka sa lecture war haka na faɗa mai wasu dalilai daga ciki shine yawancin ɗalibanmu ba sa campus so in ka sa lecture a saban ladi ba za ka ga ɗalibai ba. In ka sa lacca 4 to 6 kuma yawanci lacca an gama ta 4 masu lacca 4 ba su da yawa. ana gama lacca kowa hankalin shi yana tunanin wani irin kwano zai je gani a gida ko kuma in ba iyayen shi a garin ne yana tunanin to waya ma wanke kwano da safa da zai fito daki ko bai wanke ba tunanin shi kawai ya je ya menene ina da gas ko ban da gas shine kawai tunanin shi kawai shi dai gida kun ga kalubale saboda ba lokacin muna da wallahi aka gama lecture 4 library zaka gama mun shige wallahi sai an ce fito zamu kulle library kun san karfe nawa ake kulle library goma na dare akwai wanda ake kulle su a library ba sun suna cikin wasu kwana sai an zo an kado mu an ce ku fito zamu kulle library akwai wanda yau ya ce mu wallahi bai taba shiga library nan ba a ai ba na labarin ku aiku ba da ku nike ba wani ma na ce bai san hanyar labirarin nan bane ba na mamaki a cikin kuna amma wanda nake magana da shi dan 400 level ne yace wallahi bai taba shiga labirari ba a to to kenan min babu aula a ce dan 100 level ko 200 level shi hanyar labirarin ma bai ma san ta ba kawai social media AI AI to mala ya faɗa mana sai mun kula sai mun gyara da Allah inda tambaya ɗaya biyu ku zan so ku yi ma malam shi ne zai sa ku an gane idan ku ba ku yi tambaya ba shi malam yana da tambaya zai muku tambaya amma kafin nan akwai malama Jamila Salis ɗaya daga cikin staff ne a wannan makarantar tamu za ta ɗance ɗaya biyu uku ga musamman ƴaƴa mata musamman malam ga wannan da Allah sai a takaita saboda buri na mu tashi sha biyu da rabi amma kuma dai saboda kan akwai tambaya ɗaya ko biyu daga ɓangaren maza ko mata sai ku yi tambaya a ba ku amsa na
Assalamu alaikum. To, duk abin da zan faɗa dai malamai sun riga sun faɗa. jan hankali zan ƙara yi da ‘yan uwana mata. Yawanci matsalar da muke samu daga gida har waje daga mata ne, saboda haka da Allah mu ji tsoron Allah, mu kiyaye, mu kau da zuciyoyinmu daga faɗayin abin duniya yawanci duk wanda shi ga shiga wani abu da ta baro ba irin shi take a gida ba daga faɗayi ne. Wata abaya, wata hijabin nan Mercedes, wata gele, wata kaya da wata take sawa. Dan Allah mu ji tsoron Allah. Idan kika haƙuri komi zai wuce, lokaci ne, baki sani ba a cikin makarantar nan akwai uban mijin da zaki aura, akwai wan mijin da zaki aura, kila akwai
yayi wannan za ka aura ai ba ta da namu sai kullum tana cikin maza a jami'a